أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا ديا قوة شدة hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 25 ga watan Shabi miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2022 muna cikin tafsirin Alqur'ani mai girma a cikin suratul Tauba a satin da ya gabata mun tsaya a aya wato ta sha hudu kenan a shafi na 189 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya alaramma Allah ce qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aidikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم
to Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce qatiluhum ku yaƙe su wannan fi'ili amri ne ibnu ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yace istinafun ibtida'i istinaf fara magana ne ibtida'i wato wanda yake mai zaman kanta wato ma'ana wani gardi ne na daban in an ce istinafun bayani an fara magana ne don ai bayanin wani abu in an ka ce istinaf ibtida'i an fara magana ne don a faɗi wani abu mai zaman kansa amma yana da alaƙa da abin da ya gabata malam ya ce lil'audi min ghardi tahdir don a dawo daga wato an ce manufa shi in gharad manufa ta tsoratarwa da aka yi ila ila sarihil amri bi qitalihim domin don a faɗi yaƙar su ƙarara can an tsoratar da mu daga wato mu'amala da su idan suka warware alkawari kuma an kwaɗaitas daga yaƙarsu ha aka ce ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin kun ga nan motsarwa ne ake yi amma nan da an ka ce qatiluhum sai an kai umurni karara in can ana kwadaitar da kai ne ko ko can an tsoratar da kai daga mu'amala da su to yanzu kuma an yi ma umurni karara ka yaƙe su wannan shine alakar wannan aya da ayoyin da suka gabata domin tana magana ne akan mushrikai kuma tun farkon sura ana bayani ne kan mushrikai da bi da alkawalin da aka yi da su ban sani ko mun fahimta ba an yi magana kan Allah ya barra da gare su bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin aka faɗi lokacin da aka ba su wanda za su iya kai da kawo fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin aka sake maimaita barra da gare su wa adhanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu aka bude musu kofar tuba fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa bashshiril ladina kafaru bi'adhabin alim aka faɗi waɗanda alƙawalin nasu za a tabbatar da shi illal ladina ahadtum minal mushrikina thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yudahiru alaykum ahada fa atimmu ilayhim ahdahum ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqin aka yi bayanin yadda za a mu'amala da wanda an nesa daga cikin su wanda yake jin ganganu daga nesa na ɓata da'awar musulunci da ɓata manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da addinin musulunci sai aka ce wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun sannan aka zo aka yi bayanin wanda yake shakkan me yasa aka warware alkawari da su ko ko aka barra sai aka ce kaifa yakunu lil mushrikeena ahdun inda Allah wa inda rasulih illa alladhina ahadtum min min al masjid al inda al masjid al haram amma aka ce wanda ya tabbata a tsaya akan alkawarin sa famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqin aka nuna ga dalilan da suka nuna cewa ya kamata a barra da Allah ya barra da gare su da manzonsa kuma a warware alkawari Allah ce kaifa wa in yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun aka nuna gaskiya ta bayyana gare su ba sa son bin gaskiya ishtarau bi ayatin lahi thamanan qalilan fasaddu an sabili innahum sa'a ma kanu ya'malun aka nuna ba sa kiyaye ma mumini wani alkawari dan a ƙara tabbatar da wannan kasancewa kai ne kake shakka game da al'amarin su allamul ghuyub Allah subhanahu wata'ala ya san abin da ke cikin zukatansu la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma wa ulaika humul mu'tadun sai aka bude kofar tuba gare su saboda waɗannan sifofin da aka faɗa suna iya sawar mutum ya sa tsammanin babu tuba gare su sai an ka ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata wato fa ikhwanukum fi din bayan mun ketare wancan aya fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum ko ba haka nan bane aka faɗi cewa wato bayan wannan shin mi kuke shakka game da al'amarin su ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwal marra atakhshawnahum fallahu ahqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin an barra da gare su an faɗi lokuta an faɗi wanda ya kamata a kiyaye ma lokutan su sannan aka faɗi daga lokacin nan sun wuce ga abinda za a yi fa idan salakha al-ashhurul hurum faqtul mushrikeena haythu wajadtumuhum yanzu kuma bayan an tsoratar da ku daga gare su an kwadaitar da ku daga yakar su sai aka umurci ce ku kai tsaye ƙatiluhum ku yaƙe su mun fahimci wannan shi yasa tafsirin alƙur'ani yana buƙatar a san arrabtu bainal ayati wal jumali was suwar abu ne mai muhimmanci almunasaba bainal ayati was suwar wal ayat mun fahimci wannan nayi wannan bita ne saboda mu fahimci yadda usulubin yake tafiya an gane ko to wannan kenan mai jalalin ne yace qatiluhum Allah ya ce ku yaƙe su yu'adhibuhumullah Allah zai yaƙe su zai musu azaba kenan bi qatlihim idan kuka kashe su bi aidikum da hannayenku wa yukhzihim Allah subhanahu wataala ya kaskantar da su yuzilluhum Allah zai kaskantar da su bil asri ta fuskar a kama su su zaman tori babbin yaƙi in ji malaman zaure prisoner de guerre ko wal qahri sannan Allah ya kaskantar da su ta fuskar ya bada iko a rinjaye su wa yansurkum alaihim Allah subhanahu wataala ya taimake ku akan su wa yashfi sudura qaumin mu'minin Allah ya warakar da wato kirar za kuma ce zukata na mutane mu'minnai bima fa'ila bihim bima fa'ala bihim bima fa'ala bihim hum banu wato khuza'a kenan kamar yadda suka aikata da banu khuza'a wannan shine bayanin da malam ya kawo wato a gurguje to kamar yadda muka saba wani lokaci muna dan fita cikin littattafai mu dan kawo dan su bayanai qatiluhum ko umur ko yaƙe su wannan umurni ne daga Allah subhanahu wataala mun faɗi a wancan sati irin yadda yaƙi ya kasance farkon musulunci a zuwa matakai matakai da aka ɗauka kuma muka ce bincike ne mai yawa akan at-tadarruj fi tashri'il islami yaƙi ba umarni da shi ba lokaci ɗaya giya ba a haramta ta lokaci ɗaya ba sallah ba a farlanta ta ba lokaci ɗaya saboda ana kallon halin mutane wannan kuma mai da'awa ya kamata ya fahimci wannan in ka zo ka iske mutane suna waɗansu abubuwa to kada ka ce lokaci guda za ka yi maganin waɗannan abubuwa za ka iya ba amma a fara da tauhidi a nemi waɗansu abubuwa waɗanda suka yi ƙamari ka ba'ira wane ne wane ne sai a yaƙi wannan abin wannan shine uslubi na da'awa wanda ga da'iya wanda ya kamata ya gane kun ga dukkan annabawa da tauhidi suke farawa amma zaka iske kowane annabi zai koma ga mushkilar da tafi karfi a cikin al'ummar sa bayan tauhidi ina fatan kun fahimci da Allah subhanahu wata'ala ya ce abin nan كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ستي أتأتون الذكران من العالمين كذا مشكلة تفك أماني باين توحيدي شيني مي شيني يلوادي mun fahimci wannan annabi shu'aib da Allah zai ce kazzaba ashabul aikatil mursalin إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ستي أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين kaga sai fara da mi da matsalar tauye mudu dan ka gane cewa mutane in ka ce za ka yi da'awa ka zo ka shiryar da su kai kanka baka iya shiryar da kanka balantana ka shiryar da wani aikin ka shine kai da'awa kuma ka kalli matsalolin da al'umma ta fi fama da su ka zo ka yi bayani kansu don saboda a ga abin da za a samu amma in ka ce duk matsaloli gaba ɗaya ka ɗauko su lokaci guda kuma duk a warware su lokaci guda ka zama kanka aiki mun fahimci wannan ko to qatiluhum ku yaƙe su umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala nan hum domiri ne na maza to asalin domiri na maza a cikin alkur'ani da sunna akwai abin da ake kira taglib da cikin yaren larabci shine in an ka zo da hum asalin shi na maza ne amma yana iya shafar mata na fatan kuna fahimta ta to sai in an samu dalili wanda yake keɓance cewa maza ɗaya ake nufi ina fatan kun fahimce ni wato yana iya asalin shi na maza ne amma yana iya daukan mata kaga inda Allah subhanahu wataala yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم ستمي واستغفر لهم Sheikh Muhammad al-Amir al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin da yazo karkashin wannan ayar sai ce da Allah ce wastaghfir lahum annabi ka neman musu gafara Allah kiran wastaghfir lahumullah tunda Allah ne yake neman gafara a wajensa an shafe maf'ulun bihi sai ce to wannan ya nuna dhamiri ne na maza amma ya shafi maza da mata don ya ce ni a cikin suratul suratul Muhammad ko suratul Qital fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minati to ƙatiluhum ku yaƙe su nan maza ɗaya shafa bai shafi mata ba domin idan ana yaƙi ba a taɓa mace ba ta daga cikin waɗanda za a kashe sai in tana daga cikin mayaƙa ko ko tana ba da ra'ayi wanda ake cutar da musulmi ba za a kashe yara ba ba sa ciki wanda yake mai ibada ne wato arrahib yana wurin ibadarsa ba a taɓa shi sai in yana ba da ra'ayin da za a hallaka musulmi ko da ba zai fagen yaƙi ba to nan ba za a bar shi ba ina fatan kun fahimce ni da haka musulunci bai ce a kashe kowa ba a wajen yaƙi akwai adab na da cikin addinin musulunci qatiluhum ku yaƙe su kenan sai zamanto nan an ce ku yi yaƙi to yaƙin nan da aka ce ku yi akwai lokutan da aka hana ku sai kai taqayyidin shi banda ashhurul hurum ina fata an fahimce ni domin su an hana ayyaki a cikin su kuma an hana ayyaki a cikin harami sai in sai in su suka yaƙa ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه sannan kuma minha arba'atul hurum sai kai taqayyidi na wannan lokaci to nan umarnin da aka yi da ayyaki kuma sai ka ɗauki wata ƙa'ida dama na faɗa muku ƙa'idodi ne galibi guda biyar su ne ake amfani da su wajen tafsirin Qur'an bil Qur'an sai ka ɗauki ƙa'ida ta taksisi qatiluhum ku yaƙe su ba a fitar da kowa ba kowa amma nan dole sai mun yi taksisi banda ashabul a'za waɗanda suke da wato uzuri uzuri ko na rashin lafiya ko uzuri na za a je wajen yaƙi ba su da abin da za su hau wuri mai nisa an gane ko ko kuma a'a wanda bai da uzuri amma ba za a fita gaba ɗaya ba a je wajen yaƙi domin kada kafirai bayan an fita su su kawo magarin musulmi yaƙi ko ƙasar musulmi Allah ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون سيكا في تدى وأنسوا أن باسوبا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون دول سيدة هكا تفسير بيك وعجاءة أي تتفيع ina fata an fahimta wallahu ta'ala alam yu'adhibuhum Allahu bi aydikum Allah zai azabtar da su da hannayenku wa yukhzihim Allah zai kaskantar da su an gane ko Allah zai kaskantar da su sannan kuma wa yashfi wa yansurkum alaihim Allah zai taimake ku akan su in kun yaƙe su Allah zai kaskantar da su in kun yaƙe su Allah zai ba ku iko ah to kuma wani lokacin sai mu yi yaƙi sai Allah bai taimake mu akan su ba kuma ba mu ga sun kaskanta ba a'a nan jawabul amri ne duk da yake suna ganin kamar sharadi ne akwai an shafe shi domin in kaga jawabul amri da an kace qatiluhum yu'adhibuhum Allah wasu sun ce jawabul amri ne wasu kace abin da musu jazma shine sharadi mahdhuf ai qatiluhum in qataltumuhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum an gane ko in kun yaƙe su kenan sai zamanto kamar wato an shafe sharadin shi na fil asli al arabci qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin duk waɗanda alƙawalla ne in kun yi za a yi musu to kuma wani lokacin sai mu yaƙe su sai wannan bai samu ba yanzu Isra'ila ta yi yaƙi da ƙasashen musulmai kasashen laraba da ke kewaye da ita an gane ko suna musulmai kuma su suna kafirai kuma ba a ci nasara ba kuma haka nan bane eh kasar iraki ta yi yaki da kasar america bush ya kai mata hari bush da da bush baba an gane ko wancan yaki na farko bush baba ne ya yaki bush na biyu shine wato bush ɗaya yaki kuma mun ga cewa duk waɗannan yaƙi yaƙi da an kai kafirai ne suka ci nasara ko ba haka nan bane wani lokacin kuma zaka ga mi zaka ga kafirai sun yi ci nasara akan kasashen musulmai lokacin da turawa suka yi mamaya a duniya sun iske gwamnatoci da masarautu da musulunci kuma sun yi rinjaye su to ya an kai kuma an ce in mun yaƙe su Allah zai kaskantar da su ya taimake mu akan su kaga wannan sai a saba shubha haka ne ko ba haka ba a'a nan ana nufin in kun cika sharuɗa shi yasa Allah ya taimaki manzo sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa a lokacin da aka yakin mi aka yakin aka yakin bada wannan lokaci sun cika sharuɗa wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla amma lokacin da anka je yakin uhudu me yasa aka rinjaye su Allah ya musu alƙawarin kuma za su rinjaye kafirai saboda Allah yana cika alƙawari ba wanda isa hana Allah cika alƙawari su suka cire sharuɗan da suka zare suka bar waɗansu sharuɗa shi yasa aka samu matsala shi yasa Allah ya faɗi wannan ƙarara wala qad sadaqakum Allah wa'dahu idh tahsunahum bi ibni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin 'ala al-mu'minin Allah sake faɗa wannan ƙarara ko ba haka ba ya ce a walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir yasa yanzu taimakon da muke nema muna ganin ana samun matsala mu dawo mu yi karatun ta su mun tsaya ma gaskiya وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا شركة تايا شنجيا يا يا يورانا أشرين دبيرت تراوا صلى تكافرتي يو كسشم مسلمي أن سيجيا أن شاجيا ana zinace-zinace an ce sai an ba 'yan luwaɗi dama da 'yan maɗigo duk wata ƙazamta wadda suke aikatawa kuna son ku halatta makan ku ita a fakaice kuma yau sai ku daga hannu ku ce Allah ya taimake ku Allah ya taimake ku akan wa kun tsaya ma addinin Allah ne in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum kan mu yi wasa da hankalin mu ina fata an fahimce ni wa yashfi sudura qaumin mu'minin Allah shi warkar da wato zuciyar waɗannan mutane da suke wato muminai akwai wata ƙira'a wadda suke ƙira'a ce shadda wa nashfi sudura qaumin mu'minin za mu warkar da zuciya hukokirar zana mutane da suke masu imani wannan ƙira'a ce shadda nashfi za mu warakas an gane ko sai zaman to kenan nan kamar an yi iltifati ne domin an ce yu'adhibuhumullahu to maimakon a ce in ya ce wa yashfi kenan damiri shi na koma wa yashfi Allah sudura qaumin mu'minin amma an ka ce wa nashfi kamar damiri ne na wato al-khitab kuma damiri ne na azama domin nan kamar an juyar da magana ne zuwa kamar Allah yana magana ne ce mu za mu warkas to qira'a ce shadda amma an yi iltifati ma'ana kamar an juyar da magana da ana magana ne kamar da uslubi na wanda babu shi nan uslubul ghaiba yanzu kuma sai aka dawo ana magana da uslubi na magana wa nashfi sudur qaumin mu'minin a wannan qira'a shadda za mu warkar da zukatan mu'minnai za su wato samun waraka game da wato irin ciwon da yake cikin zukatansu an gane ko wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa wato qaumin mu'minin mutane da suke mu'minai in ka diba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun na as-samilul halabi yake cewa nan wannan sheda ce ta Allah cewa waɗannan mutane mu'minai ne don Allah yi da kanshi ce wa yashfi sudura qaumin mu'minin kuma bai kawo suna bai ce bai ce wa yasu sudurul ladina amanu ba ko yu'minuna a'a mu'minina su mu'minai ne shi ko an kira mutum da suna ba da fi'ili ba yana nuna abin ya tabbata Allah ne ya ba da labarin waɗannan mutane muminai ne to kai kuma ɗan shi a kago ka ce a ba muminai ba ne kuma ya kawo da suna bai kawo fi'ili ba tabbatar imani yake nunawa a kansu shi yasa kuke ganin aqida ta shi an ce akwai hatsari gare ta sai cikin albada'u sai a ce wani abu ya bayyana ga Allah daga baya za su kafirta wal iyadu billah nasso shi ga sunan cikin alqur'ani da dama suna nuna waɗannan mutane Allah ya yarda da su ya nuna ƴan aljanna ne ya nuna kaza ya nuna kaza amma saboda wannan bakar aqida ta shi an ci kullun tana son sai ta yi tawilin ayoyi in Allah ya kawo laifin su sai ya ce wala qad afa ankum innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wala qad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim an ce an yafi an yafi kuma ya ce ya yarda da su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله يتبع دو wanda kaga Allah ya dade shi ba fasiki bane ba kafiri bane يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ألا يأتي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى يأتي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من, من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صادقون صادقون ألا يأتي ما سكسكياني amma ina ya ce albada'u bayan ƙul'ani ya ƙara sauka bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mutu sai ya bayyana ga Allah za su kafirta wannan aƙida ta yi mudi Allah kai muni tsari ba da muje aya ta gaba wa yuzhibu ghaidha qulubihim wa yuzhibu ghaidha qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yuzhibu ghaidha qulubihim wannan aya alakata da ayoyin da suka gabata atsafina akan abin da ya gabata jawabul amri da anka kawo qatiluhum yu'adhib yu'adhib majzumina kaga anka ce yu'adhibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim nan shi ma majzumina an shafi harful illati asalin shi yukhzini to ba a yi mishi sukuni tunda an shafi harful illa harful illa ne ake shahiwa wa yansurkum shi ko da yake ba ma wato mu'tallul akhir bane sai an ka mishi jazma wa yashfi sudur qaumin mu'minin shi ma ba a yi mishi sukuni ba ya kamata a yi masa sukuni domin asalin shi yashfi ne sai aka shafi harful illati sannan wa yudhhiba sai an kai atafi akan shi kaji alaka tsakanin wannan aya da wannan aya Allah ya kyauta to wa yudhhib ghaidha qulubihim Allah zai tafiyar da wato bakin cikin da ke cikin zukatansu an gane ko wato karabi ha kenan inji mai jalalaini kenan bakin ciki ko damuwa da ke ciki wa yatubu Allahu ala man yasha Allah ya karbi tuban wanda ya so bir ruju'i ila al-islam su dawo zuwa ga musulunci ka abi sufyan ya bada misali kamar abu sufyan wallahu Allah subhanahu wata'ala alimun masanina an gane ko hakimun kuma gwanina munasaba ta liƙewa da alimun hakimun shine alimun Allah masanina da wanda ya cancanta ya tuba hakimun kuma Allah gwani wato gwani ne baya ba da damar tuban sai ga wanda ya cancanta ya bashi ita sannan alimun masani na ga halayen ku ku muminnai an gane ko alimun masani na ga halayen ku ku muminnai hakimun gwani na da ya umurce ku da yaƙarsu in kun kaga ya baku nasara ya san kun cancanci a baku nasara kaga munasaba ta wato ismul wato asma'ullahi husna duk inda kaga sun zo suna da alaka da wannan kissa da ake ciki da ayoyin da ake ciki da farkon aya wani lokaci da karshen ta wani lokacin kuma da abin da ma zai zo baya na bayanin hukunce hukunce mun fahimci wannan ko wannan shine abin da wato shi malam ya kawo wa yuzhib ghaidha qulubihim Allah zai tafiyar da ghaidha qulubihim wato bakin cikin da ke cikin wato zukatansu ma'ana za su musulunta me yake sawar suna jin bakin cikin ku saboda ku musulmai ne musulmi an gane ko kafiri yana jin bakin cikin ci gaban musulunci shi yasa duk lokacin da kaga mutum yana musulmi yana jin bakin cikin wani musulmi ya yi musulunci aiki ko wani ya ci nasara a cikin aikin musulunci akwai matsala shaɗan ya rufe masu zuciya domin idan ni ina ma'alla aiki kai kana ma'alla aiki ya kamata mu zamanto kamar ma'aikatan ƙasa ne da 'yan sanda da sojoji da ss da waye da duk wani ma'aikaci na ƙasa mu yake so a ƙarshe ƙasar ta ci gaba bai dace a ce a a tsakanin wasu jami'an tsaro da wasu jami'an tsaro ba ana yaki to kenan za a ruguza ƙasar bai dace a ce a'a wannan ministry ba an gane ko da wannan ministry suna fada domin duk ƙasa guda suke ma aiki suna fata ai ƙasar ta ci gaba ne to haka masu aikin addini bai dace a ce wannan yana son ya ruguza wannan ba a'a mu yi kokari mu yaƙi kafirci to sai Allah ce wa yudhiba ghaidha qulubihim Allah zai tafiyar da bakin cikin da ke cikin zukatansu domin su suna bakin cikin musulunci ya ci gaba to in ba musulunta suka yi ba kuma wannan bakin cikin ba zai tafi ba ko ba haka nan bane suna bakin cikin su ga Allah subhanahu wataala wato ya ba ku wata nasara amma da sun shigo musulunci magana ta ƙari amma in ba su shigo musulunci ba to magana akwai matsala kullum suna fatan ku kafirce in ba su kun kafirce ba akwai matsala kullum suna fatan wahayi ya yanke da sun ji an sabkar da wata aya sai bakin ciki ya sabka a cikin zukatansu ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna allaha bima ya'maluna muhit in تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوهم فرحون shi yasa nan Allah ce wa yuzhib ghaidha qulubihim akwai wata qira'a wato wannan yuzhib fi'ili ne ruba'i daga azhaba yuzhibu izhaban amma akwai qira'a shadha wa yadhhab غيظ قلوبهم يذهب غيظ سيدا من تو غيظ شيني فاعل دان سن يذهب الذي تفيد ده غيظ مفعول به ني اما يذهب غيظ قلوبهم بكين cikin su zai tafi to wannan qira'a ce shadza amma kuma menene alaka ta da qira'a mutawatira domin in Allah ya tafiyar da bakin cikin sai mi sai bakin cikin ya tafi ina fata an fahimce ni to wannan qira'a ce wadda take wato abin nan amma akwai wata qira'a ita ma shadza wa yadhhabu ghayza qulubihim to anan sai a samu matsala in an ce yuzhibe kenan in kun yaƙe su yuzhibu ghayza qulubihim Allah bai tafiyar da shi kenan in kun yaƙa Allah bai tafiyar da shi to amma an ka ce wa yuzhib to ita ma haka nan ne wa yadhhab zai tafi mun faɗi cewa kamar jawabi ne na amri amma kuma ita shazza ce domin fi'ili ne sulafi kuma ba a yi wa qira'a da shi ba wato mutawatira to an ka ce wa yadhhabu ghaiza qulubihim akai mu mudari'in dhamma kenan kamar bai da alaka da qatiluhum wa yadhhabu ghaiza qulubihim kamar ma'ana Allah zai tafiyar da bakin cikin zukatansu to kaga wannan babu wani iskali tunda dama ba zancen yakin ba kenan wannan kira'a tana nuna akwai wanda zai musulunta ba tare da sai an yake shi ba tunda shi fi'ilin bai da alaka da yakin kuma haka ya tabbata akwai waɗanda sun shiga cikin addinin musulunci ba a yaƙe su ba ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ya faɗi wanda suka shiga cikin musulunci idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba waɗannan ba a yaƙe su kuma sun shiga musulunci ina fata an fahimce ni sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ya tubu Allahu ala ban ya sha Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi tuban wanda ya so to kaga nan wa ya tubu Allahu shi ko sai zamanto qira'a mutawatira babu babu sukuni a kansa kenan nan ba an ce in kun yaƙe su ba Allah zai karɓi tuban su a'a wa ya tubu Allahu ala man ya sha Allah zai karɓi tuban wanda ya so amma idan muka duba har yanzu akwai wata ƙira'a wadda take ita ma wato shadda ce wa ya tuba Allahu ala man yasha to in an ka ce wa ya tuba Allahu ala man yasha sai zaman to kamar yana da alaka ne da yaƙi domin kamar in kun yaƙe su Allah zai karɓi tuban su kuma ba haka nan bane ina fata an fahimci ni tunda ba duk wanda an ka yaƙa bane yan musulunta balle har aka karɓi tubansa to wannan ya za a yi wannan kira'a kun ga tana da wato iskali to sai malamai suka yi bayanin menene alaka ta in an ce wa yatuba Allah duk da yake shadda ce menene alaka ta in kun yake su Allah zai karbi tuban su shin wannan kira'a me take nufi domin tana da iskali iskalin ta kuma shine cewa in kun yaka Allah zai karbi tuban su akwai waɗanda aka yake su kuma basu tuban ba har an ka kashe su suna matsayin kafiran su ko ba haka nan bane to kaga ga kira'a akwai iskali gare ta to sai malamai suka ce idan kana son ka fahimci wannan shine waɗansu suna ganin cewa wannan waya tuba Allah in kun yaƙe su waya tuba Allah ala man yasha Allah zai karbi tuba nan ana magana ne kan mu'minai ba kafirai ba kenan sai zaman tonan waya tuba Allah yana da alaka ne da mu'minai ba yana da alaka ne da kafirai ba to ya za a yi a ce in kun yaƙe su kuma Allah subhanahu wataala zai karbi tuban ku kaga nan ba akwai matsala mi kuka yi yakin da Allah ya umurce ku abin da ta a ce shi zai sa wani a karbi tuban ku ba tunda ba wani laifi kuka yi ba ai Allah ne ya umurce ku da kun yakin gashi ne shi ce qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilukum kaffa udhina lil ladina yuqataluna ko yuqatiluna wa taqra'a bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir ko ba haka nan bane to yaya kuma to sai wadansu malamai suka ce nan Allah subhanahu wataala lokacin da ya umurce su da yaki an gane ko to shikenan sai suka ji kaman nauyin yaki كتب عليكم القتال وهو كره لكم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون kenan wannan bakin cikin da suka ji cikin zukatansu Allah ya san da shi to sai Allah subhanahu wataala ce qatiluhum wa yatuba Allahu ala man yasha ku yaƙe su wannan bakin cikin da kuka ji kamar matsayin laifi ne to Allah subhanahu wataala zai gafarta muku wannan ciwon da kuka ji a cikin zukata ina fatan kuna fahimta ta waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a da Allah ya ce wa ya tuba Allahu a waccan kira'a shadda da muke zance shine cewa kafin zuwan addinin musulunci sun kasance suna yin yaƙi don mi don zalunci kafin addinin musulunci ya bayyana da ko wace kabila ko yan fashi da makami suna zuwa su yi fashi da makami su samu mi su samu dukiya to shine sai an ka ce to in ya kasance samun hanya ta samun dukiya ta hanyar haram an gane ko akwai daɗi gare shi tunda kun san mutumin da ya zai shi aikin banza to ko da bai samu daɗin ba ko ya samu daɗi daɗi yake yi shi ɗan yake sa ya ji daɗi domin yanzu misali mutumin da yake yin luwaɗi wani daɗi a cikin luwaɗi babu da wanda ake yin da shi da wanda ake ma ba mai samun wani daɗi amma shi ɗan ya nuna musu kamar abu ne mai kyau ƙarshe da an ci gaba da luwaɗi da mutum wannan maniyin sai ya haifar da mi sai ya haifar da tsutsotsi cikin dubura namiji ko mace tun da dama ba wurin shi bane waɗanda suke luwaɗi da mata ko suke luwaɗi da mata suna aure ina fata an fahimce ni tsutsotsin sai su girma idan suka girma sai su rinka wato cin dubura kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to daga wannan lokaci wanda ake luwaɗin da shi dole sai ya nemi a yi masa luwaɗi ko da kuɗi ko kyauta saboda ya samu lafiya ana nan ana ci gaba da luwaɗin sai jijiyoyin sai su saki idan suka saki sai zama to bai iya riƙe kashi kaga wato tutu ya samu lese fasi kenan shi kenan sai shi rinka zuba daga nan mutum ya halaka sai kaga mace da kush ko kaga ƙato da kush yana yawo lafiya an riga an rarrake shi sai ya zama to bai iya tafiya sai da kush sai a ce a'a wai na marasa lafiya ne an kayo tsofi waɗanda ba su iya tashi ko babban mutum ƙarya mu mun san ƙarya ne na fata an fice ni ƙarshe sai kaga ƙato na yawo da turare daga minti biyar zuwa minti biyar shi na fes fes fes fes fes ina ma hari na ligi waka musiba haɗina kai ga hanyar da Allah ce abi shawa Allah ne halicce ta cikin jikin ɗan adam hanya biyu ne in kana da halin ka yi haƙuri ka yi haƙuri kafin ka samu damar yin aure in ba ka iyawa ka yi aure in ka ƙiya ko dai ka ce ka riƙe ta ka sha wahala an gane ko koko a wata hanya irin yadda an kace cikin kiristanci wasu ba su aure mazaje da mata ƙarshe suka koma zina da luwaɗi ko ba haka nan bane ko kuma ka je ka sa ta inda bai dace ba kaga mutum na zuwa shi na tarawa da rubo wannan rubo da suka yi ko a siyo al'auran namiji ko al'auran mace namiji ya siyo ta mata ko mace ta siyo ta maza a ce a yi lalata da na'ura ko a siyo robo ka zo ka siyo robo ka rungumi robo robo kwakwalwar da a cikin shi ta juye ya matse ka sai ka mutu tun da nan duniya ko kuma ya yi mas ya yi explosive ah to in ba wauta ba yoshi bature yake yin na'ura wai a ce hadda magana ta kai tana cewa kaza kaza kaza kaza wai bature ya ce maka a'a tana da advantage wai advantage wai ba ta haila ba ta jinin biki ba ta haihuwa balle ka samu ƴaƴa waɗanda su manto ka matsala ba ka ba ta abincin safe ba ka ba ta abincin rana ba ta gaya ma magana mai bakin ciki wai ba ta bakanta ma da rai komi ka faɗa sai ta zaɓi magana mai kyau sai ta gaya maka kuma duk lokacin da mutum yake son kwantawa da ita zai iya kwantawa da ita yanzu turawa suna sayan wannan har suna zuwa bakin flash teku suna lalata da irin waɗannan to yanzu na'ura an caccaka kuran cikinta waiwayi na wuta an tura an baka saboda kai ɗan afirka wawa gaɓo dakwale sakari ka ɗauki sai ka yi sharjen na'ura ta ɗauki zahi ka ɗauki al'aurarka ka tura ciki lalle baka da hankali ina ma da dalili duk bala'inka ku je ku yi aure Allah ce a yi aure a sauƙaƙa auren kuma ba wanda zai kawo wannan matsala kuma a yarda da cewa mutum ya auren mace fiye da ɗaya kuma a samu masu zaman masu haƙuri ya fi ku shiga wannan ƙarshe ko kuma a'a babu zancen aure mutum ya je cikin dush yana wasa da gaban shi a ɗauko sabuni ka armi sabuni ko ka armi bango ko ka armi mantala bai yi dole inda Allah ya ce ai sai an yi nan koko a je a yi ɓalla domin shawar ba ka iya raba kanka da ita Allah da ya sanya ta zuyina lin nasi hubbu shahawati min nisa wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fidda ko ko a sa mutun tsafi don saboda wasu wasu da suke yin wannan abin ba neman kuɗi ba kamar suna yin shi sana'a bane tsafi ne aka ce sai sun yi luwaɗi ko da matansu ko da ƙananan yara ko da maza sannan su yi tsafi su samu kuɗi wanda duk bi wannan hanya halaka ce tabbas kuma insha Allah ta'ala in Allah ba mu iko nan da sati biyu in sun kare zuwa sati na uku akwai karatu da nake son za mu yi a cikin gidan wato TV na Bonfere Allah ya taimake mu almuhimmu suka ce dai samun kuɗi ta fuska haramun abu ne wanda yake wato yana da daɗi an gane ko to shikenan in ya zamanto akwai daɗi gare shi to wannan ya kamata ya zamanto ta fuska haram suna jin daɗin shi to ya kamata su ji daɗin shi ta fuskar halat an gane ko su ji daɗin shi ta fuska halak sai da manto yanzu can da suna yaƙi don zalunci yanzu za su yi yaƙi don mi don samun halaliyar su ganima da fai'i to sai Allah ya gafarta musu zunuban da sun ka gabata na wancan abu da sun ka kasance suna aikata wani zalunci waɗansu malamai sun ka faɗi wannan akan wannan kira'a shadda wa yatuba Allah tunda mun ce in mun ce wa yatuba yana da alaka da yaƙa waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa wato kisan kafirai qatiluhum in kun yaƙe su Allah zai karɓi tubanku ayyuhal mu'minun Allah zai karɓi tubanku saboda ku mu'minnai ne ma'ana in kun yi yaƙi don Allah in kuna da waɗansu zunubai ya tuba Allah Allah zai karɓi tubanku waɗansu akan haka sun kai taujihin wannan kira'a wadda take kira'a ce shadda sai na ƙarshe waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a wa ya tuba Allah shi shi na da alaƙa ne an gane ko da kafirai to shi kenan to na akwai matsala domin an ce in kun yaƙe su a wagga ƙira'a Allah zai karɓi tubansu a to ya za ya ce in kun yaƙe su Allah da karɓi tubansu alhali akwai waɗanda in an yaƙe su ma ba za su yi imani ba sai waɗansu malamai suka ce nan ana nufin wa ya tuba Allahu ai ya ce ala man ya sha'u ana nufin Allah ya san cewa in kun yaƙe su akwai waɗanda za su musulunta to shi yasa sai Allah subhanahu wataala ce wa ya tuba Allahu ala man ya sha Allah subhanahu wataala zai karɓi tuban wanda ya so ko kuma a ce a'a da ku musulmi da ku kafir da su kafirin da za su musulunta dukkan su Allah zai karɓi tubanku in kun yi jihadi don Allah in an kashe ku Allah ya gafarta muku in kun ci nasara da ganima kun yi don Allah kuma Allah ya gafarta muku zunubanku su kuma waɗanda adda rabo daga cikin kafirai in sun musulunta Allah zai karɓi tubansu shikenan magana ta riga ta ƙare ina fata an funce ni wa yatubu Allahu ala man yasha Allah zai karɓi tuban wanda ya so don ba a tilastar da shi wallahu alimun hakim Allah subhanahu wataala alimun masanina hakimun gwanina mas'ala ta ƙarshe da zamu tattauna akan ta shine cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne ce wa ya tuba Allah shi fi'ili na tuba taba ya tubu ko ba haka nan bane sai a ce taubatan taba ya tubu taubatan ya dawo wato shine dawowa asalin shi to nan dawowa ta shari'a ake nufi dawo ma Allah subhanahu wa ta'ala in an ce saba ya subu ya dawo an gane ko anaba yunibu ya dawo taba ya tubu ya dawo to ya dawo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala anan sai ka dauki wannan kalima sai ka maishe ta tafsiri kaga wai tuba Allah ka zo ka wani sai ce to ya za a yi ta kuma karatu sai ta kuma karatu taf karatu ne amma ya za mu yi mu yi tafsirul qur'ani bil qur'ani da wagga aya ko wannan kalima din sannan ya za mu yi mu yi tafsirul mawdu'i mu dauki wani mawdu'i mu kawo ayoyin alqur'ani in muna so kuma mu kara da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai mu dauki cewa tuba abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya faɗe shi kuma yana da sharuɗa kuma yana da lokaci akwai inda ya zo Allah ya ce wa ya tubu Allahu ala man yasha Allah zai karbi tuba to amma tuban nan akwai sharadin waɗanda Allah subhanahu wataala ya karɓa tuban su innama tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahala thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima أما وليست التوبة للذين يعملون السيئات إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة كنن توبان ده الله يكي كربا شيني وأن سكت أيكة أبن أيكن ساقو بجهالة تفسك الجاهلية a to nan sai ya zama to iskali idan mutum ya aikata sako akan jahilci an ce Allah zai karbi tuban shi to wanda ya san ba daidai bane yayi Allah zai karbi tuban shi kuma zai karba ba kaga akwai matsala akwai iskali malaman tafsiri in ka diba cikin tafsir wato jami'ul bayan an ta'wili ayatul qur'an na ibnu jarir al-qabari yace min da Allah yace innamat tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin jahalatin kinnan shine amalu su duk abin da ka aikata na zunubi to ka yi shi ne akan jahilci babu zance a ce a'a sai abin da baka san cewa laifi bane waɗansu suka ce a'a bi jahalatin waɗanda suka aikata da gangan to kaga wannan kuma cewa an aikata da gangan wannan ba magana bace domin jahala galibi tana da alaka ne da mi da jahilci waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a innamat tawbatu ala allahi alladhina ya'maluna su'a bi jahalatin wato fi dunya anan duniya to amma ko a nan duniya wannan magana tana da mi tana da rauni sai da waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a innama tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su abi jahalatin kun waɗanda sun ka aikata shi sun jahilci wato kun hal aqiba makomashi cewa abu ne wanda bai da kyau to waɗannan su ne Allah ke karɓar tubansu ibnu jarir al-tabari yace wannan akwai rauni gare shi domin an ce sai in ka san laifin da kai yana da mummunan makoma to in ka san cewa mummunan makoma ce ka aikata shi Allah ba zai karɓi tubanka ba wannan ba zai yiwa ba sai dai a ce a'a ko dai mu ce mafi yawancin waɗanda suke aikatawa suna aikatawa ne akan jahilci domin mi domin dan adam duk lokacin da kaga ya aikata sako shedan ya rinjaye shi har ya manta ya koma cikin sahun jahilai ko kuma a'a duk wanda ya aikata sako ya san cewa akwai wuta amma da ya san raɗaɗin wannan wutar da bai aikata wannan ba domin labarin yake ji wutar za ta ƙona shi ko ba haka nan bane amma haƙiƙanin zunubin abinda zai haifar mishi bai sani ba shi yasa waɗanga masu luwaɗi da masu tarawa da kaza su ko a nan duniya Allah ya fara nuna musu kuma idan aka ce a ci gaba da wannan ina za a samu matasan da za su yi aiki ai babu masu aiki kenan tunda mai kush ina da yin aiki bai iya dako bai iya noma bai iya aikin gwamnati ni ba su abin da zai iya yi ba kuma mata sai ma ba za ta iya zama tare da wannan ba tunda in mutum ya zama yana da wannan ai shi ne ya za a dungudu cikin al'umma Allah kai mun tsari sun mai tubu na min qarib sannan su tuba ta kusa an gane ko shine sun kace nan min qaribin ana nufin fi sihha inji ibnu jarir al-qabari cikin lokacin da suke cikin lafiyar su qabla al-marad kafin rashin lafiya yazo wa qabla al-maut kuma kenan qabla al-marad wal maut kafin mutuwa ta zo sune an kace min qaribin waɗansu suka ce a'a abinda ake nufi da min qaribin qabla mu'ayanati malikin maut kafin su ga mala'ikin mutuwa waɗansu suka ce min qaribin qabla al-maut kafin mutuwa amma nan ba min qaribin ba ana nufin da kai laifin ka tuba domin wani na iya yi bayan shekara goma ko ashirin Allah subhanahu wataala ya karɓi tuban shi amma duk inda ta kai ta kawo abin da ya kamata mu gane tuba yana da sharuɗa guda uku mai ahlari ma ina ganin ya kawo su wa shurutut taubati annadamu ala ma fat mutun yayi nadama akan abin da ya gabata wan niyyatu alla ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umrihi yayi niyyar cewa ba zai dawo zuwa ga zunubi ba na daga abin da ya saura na rayuwarsa wa an yaqla fil ma'siyah in kana mutalabbisan biha ya cire daga sabon Allah in ya kasance yana cuɗanya da shi ko ba haka nan bane to sai sharadi na hudu shine raddul mazalimi ila ahliha wannan tsakaninka da Allah ne guda uku in akwai kuɗin mutane kuma sai ka maida musu abin su in babu ka ce to bashi ne in ni samu zan baku in ba haka ba za ku haɗu da jandarma da juju da police da gidan kasu ko ba haka nan bane eh in an ce wato police ina ganin dan sanda ina ganin wasu fi ganewa to kaga ashe duba yana da sharuɗa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa laysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut in mutuwa ta zo kamar da cikin hadisi ana karɓar tuban ɗin kuma lam yughardir matukar rai bai kawo makoshi ba tunda wannan tuban ba zai yi ba sannan Allah ya ce walal ladina yamutuna wa hum kuffar wannan sune Allah ba zai karɓa tuban su ba sannan kuma akwai kaidi guda hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda ya zo cikin sahihul bukhari da muslim wanda abu huraira ya rawaito shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana nuna cewa daga cikin alamomin kiyama wato rana za ta fito ta yamma ta fadi ta gabas yace daga wannan lokaci mutane wasu za su yi imani za a ce la yanfa'u nafsan imanuha ba za a karbi tuba ba kaga sai kai taqyidin wannan tuba da mi da kafin wannan lokaci duk da yake wadansu malamai sun ce a'a bayan ma wannan lokaci za a iya samun a dauke a karbi tuba sannan daga baya kuma a rike kofar tuba amma wannan magana ce da wasu malamai mustafi akan ta ba akwai kuma hadisi na Abu Musa al-Ash'ari na cikin sahih Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu bil-layl yana shimfida ko miƙo hannunsa da daddare li yatuba musii'un naha domin wanda ya muna na aiki ya tuba kenan musi'ul amal wanda ya muna aiki za a kaddara aiki kenan wato li yatuba musii'un nahari an gane ko dai ya su tsaye da hubin laili ya tuba musi'un naha yana shimfiɗa hannunsa wanda ya muna na aiki da daddare ya tuba da rana wa ya sutu bin nahari li ya tuba musi'un lai kuma da rana zai buɗe wato shimfiɗa hannunsa saboda wanda ya muna na aiki an gane ko da rana a karɓa mishi da daddare kaga wannan ce sai ce hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha sai lokacin da rana ta fito daga yamma ta fadi gabas daga lokacin da an kulle kofar tuba to kaga sai ka kawo ayoyi ka kawo hadisai wanda suke nuna zancen tuba ina fata an fince ne da yadda Allah subhanahu wataala yake karɓar tuba ba haka kawai ka zo ka ce wa yatubu Allahu ala man yasha'u ba a'a menene sharuɗin tuban menene kaidi game da shi tuban ayoyi na alqur'ani sun yi bayanin kan tuba da waɗanda ake karɓar tuba da waɗanda Allah subhanahu wataala ya karɓi tuban su da kuma a'a wani lokacin tuban in an faɗe shi an gane ko ba ba ana nufin ba tuba ne irin na shiga cikin addinin musulunci laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'atil usra Allah ya karbi tuban annabi da muhajirin wasu kace annaba ba sa yin kuskure kwata kwata wasu kace a'a suna aikata kuskure amma mi amma kuskure wanda yake sagha'iru dhunubi ne banda manyan zunubai ina fata an fahimce ni waɗansu kuma masu mummuna aqida suka ce annaba ma suna aika kafirta su addinin musulunci wannan aqida ta yi mudi mun fahimci wannan to kaga nan laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al usra min ba'di ma kana yazihu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim sannan kuma tuban nan Allah subhanahu wataala ce innal ladhina kafaru lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika innal ladhina kafaru wa abin nan wa matuhum lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun ba za a karbi tuban su ba to aina ya ce waɗanda suka kafirta innal ladhina kafaru thumma mazdadu kufra sun ka ƙara kafirci dan tuqbala tawbatuhum ba za a karbi tuban su ba a'a na ana nufin in sun mutu akan kafirci ko ko sun ga mala'ikin mutuwa domin nan in an ƙara kafircin an ƙara kafircin kuma daga baya aka tuba mi Allah subhanahu wataala zai karbi tuban su innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lam yakun Allahu liyaghfira lahum wala liyahdihum sabila na ana nufin in dai har sun doge har mala'ikin mutuwa yazo ko ko suka mutu suna kafirai domin in ba haka ba sai ka ce a ba za ka karbi tuban su ba kuma wanda ya kashe mumini da gangan yana da tuba ko bai da tuba in ya riga ya aikata sai a ce yana da tuba saboda mi saboda ba za a hana su ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ana yi wa riwaya daga ibnu abbas cewa wanda ya taba zargin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zina bai da tuba min babu taghlib ne don in mutum ya shiga wannan hatsari akwai waye ya dawo yace innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat lu'inu fi ad-dunya wal akhirati an tsire musu duniya da lahira babu tuba sai a ce a'a duk wanda ya shiga wannan yana da wahala ya dawo amma in Allah ya mai tawfiki ya dawo tun bai mutu ba bai ga mala'ikin mutuwa ba Allah zai karbi tuban shi wannan shine abin da ya kamata mu sai akan shi ina fata an fahimci wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا كو فيه مهانا وتقراءة إلا من تاب أنا كربت توبانسو هنا فاتح الله سبحانه وتعالى بوئيكم توبا to wa yatubu Allahu ala man yasha Allah zai karbi tuban wanda yaso an gane ko karbar tuban sa kenan man yasha'u wato taubatahu kenan wallahu Allah alimun masarina hakimun kuma Allah subhanahu wataala gunina muje alar ma ayata Allah ce am hasibtum an tutraku am hasibtum an tutraku ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون
ibnu ashur ya ce wagga am sunanta munqati'a wato am tana iya kuwa muttasila tana iya kuwa munqati'a in an ce muttasila tana da alaka da wani abu gaba in an ce munqati'a ma'ana ta yanke magana yace to munqati'atun li ifadati al-idrabi an an gharad min al-kalam wato an kawo ta lil idrab idrab kuma shine kamar ba bugu ba na arabcin kamar a ce an bar wata magana an shiga wata akwai idrabun ibtali akwai idrabun intiqali idrabun ibtali shine waɗansu sun faɗi magana sai a kawo am don saboda a ɓata wannan magana shine ibtal ibtal ma sabaqa min alqawl eh an kace intiqali shine wato idrab ne an bar waccan magana intiqali an shiga wata magana daban dole sai kana fahimtar wannan to shine an kace nan da ifadatul idrab an gharadin min alkalam lil intiqali ila gharadin akhar kenan an ƙare wannan magana ana son a shiga wata magana daban ina fata ana fahimta ta yanzu nan bayan an umurce ku da yaƙi an gane ko an motsar da ku an motsar da ku zuwa ga yaƙi an kuma umurce ku da yaƙi an yi bayanin kuma sakamakon da za a samu game da wannan yaƙin fa'idodin da ake samu da waɗanda Allah subhanahu ta'ala zai baku na ƙasƙantar da maƙiyanku da taimakonku da zai yi da warkar da zukatanku da kuma tafiyar da baƙin cikin da ke cikin zukatan wato zukatanku in mun ce zukatanku ko zukatansu tunda an ce wa yuzhibe ghaidha qulubihim in su an ka ce Allah zai tafiyar da bakin cikin da ke cikin zukatansu kuma in mun ka ce kan mu'min ne ya kamata a ce wa yuzhibe ghaidha qulubikum sai ce wa yuzhibe ghaidha qulubihim mun manta ba faɗi wannan ba to sai Allah subhanahu wataala ya shiga cikin wani gharad na daban wata magana shin yanzu kuna buƙatar a ce kun shiga aljanna ba tare da kun yi aiki ba shine am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala mu'minina walija kuna son kawai a sa ku aljanna ba tare da an rarrabe ba tsakanin ku ina fata an fahimce ni domin ni domin in an kai jihadi fa'idodin da ke ciki za a gane mai gaskiya da wanda bai da gaskiya kenan in ana yakin kafiran ana ganin kamar su za su yi rinjaye munafiki zai iya zuwa wajen su mumini kuma zai iya tsaya ma Allah kenan nan Allah sai ya bari an ci gaba da tafiya a gane wane ne an mutum nagari wane ne ba mutum nagari ba ayoyi kuma da dama sun yi bayanin wannan ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alai hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib ko hatta yumayyiza alkhabitha min at-tayyib a qira'at Hamza da Kisa'i da Khalaf ko ba haka nan bane sai Allah ya bambanta to ko waɗanda za su zamantowa suna riƙon munafikai abokanan sirrin su waɗannan Allah ya bambanta su da sauran mu'minai ina fata an fahimce ni ko ba haka ba to Allah subhanahu wataala ce am hasibtum an tutraku kuna sawa tsammanin a barku mai jalali ne yake cewa am bi ma'ana wato hamzatul inkari wato am kamar ya kamata a kawo alhamza ce ta tambaya an gane ko alhamza ta tambaya kuma tana zakuwa da ma'ana ta musu to nan kamar tambaya ce ta musu am hasibtum yanzu kuna sawa tsammani kamar Allah ya muku musu an tutraku a barku kara zube walamma yace to ma'anar talam walamma wani lokaci tana zakuwa da ma'ana talam in ta zo bayan mudari'i amma in ta zo bayan madi to shikenan ba abin nan bane kenan walamma ya'lamillah Allah subhanahu wata'ala ba bai sani ba yace ilma zuhurin ilmi na bayyanawa ba wai ana nufin Allah bai sani ba alladina jahadu minkum waɗanda suka yi wato jihadi an gane ko بإخ... منكم daga cikinku bi ikhlasin da tsarkakakkar zuciya da ikhlasi walam yattakhidhu busurika ba min dunillahi wani Allah wala rasulihi ko wani manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam walijatan yace bitanatan in an ce bitana sune wato abokanan sirri daga albatanu ne shine wato ciki domin abin da ke cikin ciki ya koyu ma ma batana ko ba haka nan bane abin da ya koyu ko ba haka nan bane to shine bitanatan abokanan sirrin su wa awliya'a kuma su dauke su masoya jam'i ne na waliyun sai a ce auliya'a ko sahiyun misali a ce askhiya'a ko ba haka nan bane al-ma'na yace abinda ake son a ce walam yuzhirul walam yuzhiril wato walam yuzhir walam yadhhar al-mukhlisuna shin Allah zai barku masu ikhlasi bu su bayyana ba wa humul mawsufuna bima dhukira sune wadanda Allah ya ambata walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija min ghairihim mu'minne bu su bayyana ba da wajen su kuna dubin kamar Allah subhanahu wata'ala ya barku kuma Allah bai bayyana ba wannan ba zai yiwa ba wallahu khabirun bima ta'malun Allah khabirun masalina ko kuma wallahu khabirun Allah subhanahu wa ta'ala mai bada labari na bima ta'malun game da abin da subhanahu wa ta'ala kuke aikatawa Allah zai baku labari abin da kunka aikata kuma Allah ya san abin da kunka aikata duk dai in ka bada labari ma'ana in ka ce khabirun masalina babu matsala wala yunabbi'uka mislu khabir in ka ce khabir Allah mai bada labari na ba matsala thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ko fima kuntum fihi takhtalifun babu wata matsala dukkan suna dauka wannan ba'ada amma wani in ji an ce wallahu khabirun Allah mai bada labari sai ce a'a ba haka nana ba Allah masani na kalima in tana ɗaukar ma'ana fiye da ɗaya shin kai ka kewaye sani da ma'anoninta ko ko kana da tabbacin wannan kalimar a yaren larabci ma'ana guda take ɗauka kun ga akwai matsala ga ɗalibai mun fahimci wannan ko to wannan shi ne abin da malam ya kawo kuma da an ka ce Allah masani na ana nufin bayan ya sani bayan ya baku labari kuma zai sa kanka muku domin in na san abin da ka aikata kuma na baka labari me ya saura sakamako dan kan wani kafiri ya dabe ci an ce Allah zai bamu labari to in ya baku labari sai an kabi yanzu an ka zo kiyama Allah ya bamu labari ko shikenan sai bar mutane a'a fariqun fil jannati wami wa fariqun fis sa'ir ina fata an fahimci an gane ko to malaman har da alqur'ani suke cewa am hasibtum da an ka rike da kyau am hasibtum da an in kaga hasibtum da an cikin qur'ani to guda uku na in kaga am hasibtum da an guda nawa ne guda uku ne a cikin alkur'ani na farko am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib ina fata an fahimce ni na biyu kuma shine wato am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun na uku kuma shine wannan am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wa la rasulihi wa lal mu'minina walija wallahu khabirun bima ta'malun in dai kajja am hasibtum da an to guda uku na malamma har da sun kawai ba ni nace ba in baka yarda ba ka yi maza maza ka bincika cikin qur'ani in ka kawo mu ce mallamai akwai kuskure a gyara mu yan adam ne muna kuskure ko ba haka nan bane to am hasibtum shin kuna sawa tsammanin an tutraku wanga an tutraku masdar ne musabik kina an an hasibtum tarkakum amma sai an ka ce an tutraku sai an ka kawo shi a matsayin masdar al-munsabik da an da tutraku kenan asalin shi am hasibtum tarkakum kuna sawa tsammanin a barku to me yasa ya kawo shi da fi'ili saboda fi'ili mudari'i tare da an yana nufin jarrabawa za ta ci gaba da maimaituwa domin tutraku yana nufin za a barku kenan abu ne wanda yake na bukatar fi'ili fi'ili kuma yana nufin abin da zai abku yau da gobe walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum Allah bai bayyana waɗanda suka yi jihadi da gaske ba waɗanda da gaskiya ne suke yi walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum Allah bai bayyana waɗanda suka yi jihadi da gaske ba waɗanda suke yi da gaskiya to nan ya alami wani zai iya cewa to an ce Allah bai sani ba to alhali ko Allah subhanahu wataala ya ya san komai ko ba haka nan bane a'a nan ana nufin ilimi Allah ya sani kuma Allah zai bayyana shi irin waɗannan ayoyin cikin alkur'ani suna da yawa sai kayi hattara danganta fi'ili zuwa ga Allah a cikin aqida yana buƙatar tahqiqi kakkasa ma Allah subhanahu wataala bai san kaza ba ko Allah na shakka kaza Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai ba dan Allah bai sani ba thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayn ahsa lima labithu amada ba dan Allah subhanahu wa ta'ala bai sani ba wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibina ba dan Allah subhanahu wa ta'ala bai sani ba an gane ko أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين بعد الله سبحانه وتعالى بسري بقى دان الله يبين إلي من ظهوري أغنيشي إن با هكا با سيكا دنغن تجاهد تزوغ الله سبحانه وتعالى شيء يسا الله سبحانه وتعالى كتوا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور kaga sai ce masani da bayan ya ce zai jarraba amma ba jarrabawa ta shi sani ba a adan ya bayyana a gani shi da bida ke nufi in ka ɗauki larabci shi kaɗai gundarin shi kace zaka tafsiri alkur'ani ka faɗa cikin bala'i sai ka aikata banna mai yawa daga ƙarshe kuma ka dawo kana kame kame ka gane kayi kuskure kuma baka cewa kayi kuskure kaga sai shi ɗin ce ma a'a rike dai samu tawilin da zaka yi tawilin me zaka yi illa ka koma makaranta kai karatu shi kaɗai abin da baka saura kuma in kayi kuskure kayi kuskure kai ɗan adam ne to me matsala ina fata ana fahimta ta amma ina shi ɗaya ce ai kai babba ne ka samu girma ka samu shahara an san ka ka dawo ka ce kai kuskure kai ce akwai wani wata wata magana can daban Allah kai mu tsari na fata an fahimce ni to am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu busriqaba ittakhadha shine riko an gane ko wannan fi'ili wato na ittakhadha wani lokaci yana dakkuwa wato yana buƙatar maf'uli guda sai da manto kenan walam yattakhidhu walijatan sai da manto walijatan shine maf'ulun bihi min dunillahi jarun wa majrurun muta'alliqun bi ittakhadha wadansu malamai suka ce a'a shi walam yattakhidhu yana daukan maf'ulun bihi biyu an gane ko kenan walam yattakhidhu min dunillahi ka'i walam yattakhidhu walijatan ka'inan min dunillahi sai da manto maf'ulun bihi yake bukata busuriqaba min dunillahi wani Allah walijatan shine bitaratan kamar yadda mai jalalin yace kenan su ne waɗanda za a rinka riko ana yin mi ana yin mu'amala da su wanda kuma musulmi bai dace riƙe kafiri masoyi ba sai dai yayi mi yayi mu'amala da shi walijatan fa'ila ne inji malaman lugha suka ce daga alwuluji ne shine shiga in an ce walaja ya shiga yaliju yana shiga ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha shi ko mudari'in shi wanda an ruba'i sai a ce aulaja sai a ce yuliju yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil layl walijatan kenan waɗanda za a saka su an gane ko an ka ce walija man yudakhiluka fi batni umurika wanda yake shiga cikin wato al'amuranka na boye kenan yake mu'amala da kai malamai suka ce au kullu shay'in wato adkhaltahu fi shay'in wa laysa minhu duk abinda aka dora wanda bai cikin wani abu aka sanya shi da shi to sai a kira shi walija an gane ko shine wato adkhalahu fi shay' am hasibtum an tutraku malamai suka ce to shi walijatan kinnan wato wani lokacin da mutum ɗai da biyu da uku da hudu da dubu da miliyar da ma sama duka ana kiran su walija amma waɗansu malamai suka ce a'a in an ce walija ɗaya amma jam'in shi sai a ce wala'ij kuma a ce wuljun kamar yadda ake cewa sahifa a yi jam'in ta sahaif sannan kuma a yi jam'in ta suhuf an gane ko بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى to waɗansu malamai suka ce am hasibtum an tutraku shin kuna sawa tsammanin a barku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum Allah bai bayyana waɗanda suka yi jihadi daga cinku ba walam yattakhidhu min dunillahi waɗansu malamai suka ce to wannan wato walam yattakhidhu an gane ko wato tana da alaka da alladina tana shiga cikin hayyazin sila kenan sai ya zama to kenan abinda ake nufi alladina ahadu wa lam yattakhidhu min dunillah kenan alladina ahadu wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija wadan suka ce a jumla ce ta hali wa lam yattakhidhu min dunillahi ay hala kaunihim ghayra muttakhidina min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija duk in kaga da ma kai ko kace tana da alaka da sila alladhi wato am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu ay alladhina wato ahadu walam yattakhidhu kenan da alladhina alladhina na ko kuma kace walam yattakhidhu shine hali kenan jahidina hala kaunihim ghayr muttakhidina min dunillahi wala rasulih wala almu'minina walija wallahu khabirun bima ta'malun Allah masalina ga abin da kuke aikatawa Allah mai bada labari ne ga abin da kuke aikatawa Allah ran lokaci ya fara mutsuwa karanta aya ta karshe ma kana lil mushriki ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون قال آية إنما يعمر مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
malaman tafsiri sun ka ce in ka diba cikin alkur'ani ma kana ya zo guda 24 a cikin alkur'ani wa ma kana ya zo wurare guda 50 a cikin alkur'ani sati mai zuwa za mu zo mu faɗi shi ma kana guda 24 sannan mu ci gaba da tafsiri in allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko ya kai muna rai abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna yan uwa a sa alaran mu Usman mahaifinsa yana fama da rashin lafiya muna fatan yan uwa su sashi cikin addu'a da sauran marasa lafiya na musulmai Allah ya ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci a kasashen mu Allah ya kare mu Allah ya sa mu cika da imani subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh